الحمد لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا أحمده سبحانه وأشكره وأشكره على آلائه ونعمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أهل البر والوفاء وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن الله يقول في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل من قائل يا أيها الناس اعبدوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله إن تقوى الله هو الزاد إلى يوم المعاد فاتقوه حق التقواه وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من دينكم الإسلامي بالعروة الوثقى عباد الله اعلموا أن بخير بقاء الأرض مساجدها وإن الله تعالى فضل من خلقه ما شاء كما قال جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون فضل الملائكة من خلقه وفضل الأنبياء والمرسلين واختار من بقاء الأرض أفضلها وهي مكة المكرمة والمسجد والمدينة النبوية واختار من بقاء الأرض المساجد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بقاء الأرض مساجدها فأنتم يا عباد الله في هذه في هذه البقعة التي اختارها الله تعالى وفضلها ولها وللمساجد أهمية في تاريخ الأمة وفي واقعها وفي آفاقها فإن المساجد هي التي ينبثق منها مصالح الأمة الدنيوية والأخروية والدينية أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدمه المدينة بناء المسجد بناء مسجده الشريف المسجد النبوي الشريف شارك في بنائه بأيديه بيده صلى الله عليه وسلم ففي المسجد تقام الصلاة ويتلى فيها كتاب الله وينشر فيها العلم ويقضى بين الناس في مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية وفيه تعقد الألوية لنصب الأئمة وتقام البيعة وتعقد الألوية لعلاء كلمة الله جل وعلا في بقاء الأرض فالمساجد هي مركز الأمة ومنها نبض قلب الأمة ولذلك حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مصروا الأمصار فكانوا يبدأون ببناء المساجد ولبناء المساجد عباد الله فضل كبير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عثمان بن عفان من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره أو ولدا صالحا تركه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن سبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة تصدق بها في حياته في صحته وحياته فتلحقه أجرها فيلحقه أجرها فهذا يدل على أهمية, أهمية بناء المساجد وأمر كذلك رب العزة والجلال بعمارة المساجد وإن بناءها من عمارتها من عمارة المساجد وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة في المساجد وتنظيفها وترفع وتنفيذ وتنظيفها وإقامة حلق العلم فيها كل هذا من عمارة المساجد فحافظوا عباد الله على هذا على هذا الخير الذي أتاكم فإن في هذه في فإن في هذه البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع يأتي الخير العميم للأمة فاحرصوا عليها وحافظوا على آدابها وتعلموا تلك الآداب لأن الله تعالى جعل للمساجد آدابا وسنها رسول وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الآداب فتع... فاعلموها وتمسكوا بها وادعوا إليها وألموها الناس يقول جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد إنوا مسلمين مجز أوران الله domin tsoron Allah shine guziri zuwa ga ranar lahira babu abin da yake shigar da mutane yawan babu abin da yake yawan shigar da mutane aljanna irin tsoron Allah da kyakkyawar ɗabi'a kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma yawaita addu'a kan Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana tsoronsa a cikin zukatanmu domin tana ɗaya daga cikin addu'o'in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ‘yan uwa musulmi Allah maɗaukakin sarki ya yi halitta kuma ya zaɓi abin da ya so a cikin halitta Allah ya zaɓi annabawa da manzanni a cikin halitta ya zaɓi bani adam annabi adam da zurriyarsa a cikin halitta ya karrama su kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya zaɓi mala'iku a cikin mala'ikun ma ya zaɓi waɗanda suke su ne jakadun Allah a cikinsu haka zalika ya zaɓi waɗansu lokuta ya fifita su akan sauran lokuta ya zaɓi watan ramadan ya fifita shi akan sauran watanni ya zaɓi daren lailatul qadr ya fifita shi akan darare ya zaɓi ranar arafa ya fifita ta akan sauran ranaku ya zaɓi kwanaki goma na zulhijja na farkon zulhijja ya fifita su akan sauran ranaku haka zalika ya zaɓi garuruwa ya zaɓi makka da madina da baitul maqdis ya fifita su akan sauran garuruwa to haka zalika a wurare da suke a bayan ƙasa Allah ya zaɓi masallatai ya fifita su akan sauran wurare an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanne wurare ne suka fi soyuwa ga Allah suka fi alkhairi ya ce wuraren da suka fi alheri suka fi soyuwa ga Allah su ne masallatai masallatai su ne ɗakunan Allah waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka ya fifita su akan sauran wurare daga nan ne dukkan wata maslahar al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ake yaɗa ta farkon zuwan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam Madina ya gina masallaci, bai yadda ma an ba shi kyautar filin ba, sai ya ce a gaya masa farashin filin masallacin ya biya, ya yi tarayya da sahabbai wajen gina masallacinsa, masallacin annabi sallallahu Alaihi wasallam na Madina da hannunsa, kuma ya nuna mana falalar gina masallaci, ya ce wanda duk ya gina masallaci. yana neman yardar Allah da wannan Allah zai gina masa gida a cikin aljanna hadisin na na Aisha yace ko da masallacin kamar wato shekar kwayar gamba ne tsadar gamba wato yar kankanuwar tsuntsuwa kamar beni Allah zai gina masa gida a aljanna shekar ta ba wani girma gare ta ba domin ya nuna mana cewar yin tarayya da yin hidima da yin gudumawa komai kankantarta wajen gina masallaci idan mutum ya yi Allah zai gina masa gida a cikin aljanna to wannan saboda girman alkhairan da ke cikin masallatai daga nan ne dukkan wata maslaha take tabbata a nan ake tsayar da sallah wadda take ita ce ginshiƙen addini a nan ake karanta littafin Allah a nan ake yada ilimin ilimin abin da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam suka bayyana mana suka shar'anta mana a nan ake yin bai'a domin tabbatar da shugabancin al'ummar musulmi a nan ake yin alƙalanci a nan ake warware rigingimu a nan ake yin maslaha dukkan wani al'amari da ya shafi al'umma muhimmi a nan ake yinsa yayin da wani al'amari ya samu al'umma na tashin hankali ko na tsoro ko kuma na alkhairi komawa ake yi a masallaci a nan ake yin kunuti anan ake sallah anan ake yin kunuti domin aka domin neman daukin Allah jalla wa ala na kawar da fari ko kawar da halin tsoro ko tashin hankali ko kawo alkhairai masu yawa saboda muhimmancin sa saboda muhimmancin masallatai Allah madaukakin sarki yayi umarni da a raya su to raya masallatan Allah daga cikin abin da ake na raya su shine a gina su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin abin da yake riskar mumini na ayyukansa kyawawa bayan mutuwarsa shine ilimi wanda ya koyar ya yada shi ko ɗa salihi da yake yi masa addu'a ko kuma masallaci wanda ya gina ko gida domin miskinai wanda ya gina ya zamanto wajen zama ga waɗanda guzurinsu ya yanke ‘yan hanya ko kuma ƙorama wato ya samar da ruwa ya samar da ruwan sha ko kuma sadaka wanda ya yi yayin da yake da rai yake da lafiya wanda ladanta yake riskarsa a bayansa wato ita ce sadaka wadda take mai gudana to wannan yana daga cikin alkhairai da mutum zai yi tanadi zai yi ƙaunar samun alkhairin a wajen Allah jalla wa'ala domin yayin da duk wani ya zo ya yi sallah a cikin masallaci wanda ya gina yana da ladan to sannan kuma yana daga raya masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana wato ladubba kiyaye ladubban shiga masallaci da kuma tsabtace masallatai da kuma sanya turare da abubuwa waɗanda yake za su soyar ma da mutane shiga cikin masallaci a tarihin musulunci har an yi wanda aka yi masa laƙabi da cewa mai sanya turaren wuta ne a cikin masallaci wanda wannan laƙabin ya bi zurriyarsa shine Nu'aimu ibn Abdurrahman al-Mujmir to wannan ya nuna mana yanda ya wajaba mu kula da masallatai yawan zuwa masallaci shaida ce ta imanin mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masu zuwa masallaci cikin dare a cikin duhu kai musu albishir da cikakken haske ranar alkiyama daga abubuwan da suke ɗaukaka darajoji suke yafa zunubai shine yawan tattaki zuwa ga masallatan Allah da jiran sallah bayan an yi sallah ka jira ai wata sallah da kuma wato tsayar da da kuma tsayar da yin sallah a cikin jam'i wanda duk wannan yana tabbata ne da masallatai masallatai daga cikin abin da yake nuna alkhairansu yawan mala'iku da suke zuwa yawan mala'iku a kowace sallah a kowace sallah mala'iku suna zuwa masallaci a yi sallar da su su shaidar mumine yayin da suke sallah idan sun gama sallah mala'iku suna tsaye a kansu suna cewa Allah ka yi musu gafara Allah ka ji kansu Allah ka karɓi tubansu ranar juma'a kuwa haka suke zuwa tuli suna rubuta waɗanda suka zo a dukkan kofofin masallaci har sai an fara huɗuba sai su zo su zauna su ma su saurari wa'azin da ake yi na ranar juma'a to kuma duk inda mala'iku suka zo akwai alkhairin samun karɓan ijabar addu'a in mala'iku suna waje suna yin amin a addu'o'in muminai ana ƙaunar samun ijaba saboda haka kasancewarmu a cikin masallatai da yawan zamanmu a ciki hanya ce ta kawo mana karɓar addu'a to musamman yanzu muna cikin al'umma wanda muke fuskantar garari daban-daban na sha'anin zaman lafiya da sha'anin tattalin arziki da kuma sha'anin muhimmancin yin kyakkyawar addu'a ga jagororin al'umma saboda yayin da suka zamanto Allah ya inganta mulkinsu ya inganta abin ya inganta tunaninsu to alheri ne da zai game al'umma ga baki ɗaya don haka suna da buƙatar addu'o'inmu to kuma babu inda ake yawan karɓan addu'a irin a cikin masallatai don haka musaba da yawan zama cikin masallaci musamman lokuta da aka kwadaitar kamar irin rana irin wannan ranar juma'a sahabbai sun kasance suna zuwa masallaci da wurwuri su ta yin sallolin nafila har sai tukuna idan liman ya fito ya hau mimbari sai su kame daga yin nafila su saurari hudu ba haka zalika al'adarsu ne bayan sallar la'asar ta ranar juma'a suna zama a cikin masallaci suna addu'o'i domin su dace da sa'ar da duk abin da mutum ya roƙa Allah zai bashi wadda a kowace ranar juma'a akwai wannan sa'a kuma ana tana tabbata ne bayan sallar la'asar zuwa ga faduwar rana haka zalika bayan sallar asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana zama a masallaci bayan an yi sallar asuba ana zikiri kowa yana zikirinsa mai karatun qur'ani na yi mai istighfari na yi mai addu'a na yi har idan rana ta fito da kamar minti goma zuwa minti goma sha biyar mutum ya tashi ya sallan nafila kafa biyu raka'a biyu wannan kamar ya ya samu ladan hajji da umra ne to waɗannan lokuta ne wanda ya wajaba mu yawaita addu'a ga kawukanmu da 'ya'yanmu da iyayenmu da kuma al'ummarmu da ƙasarmu da shugabannin ƙasarmu muna buƙatar wannan matuƙa duk wannan yana daga cikin alkhairan da ke cikin masallacai haka zalika tsayar da wato karatu a cikin masallaci a halka domin wannan karatun da ake tsayarwa da mutum ya taso daga gida ya zo ya halarci karatun da ake a masallaci kamar ya tafi jihadi ne a domin ɗaukaka kalmar Allah kamar yadda ya zo a hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu sannan irin wannan halka irin wannan zama da ake a masallaci domin ilmantarwa zama ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku suna lullube waɗanda suke zaune a wajen kuma sakina tana sauka a kansu rahamar Allah tana sauka a kansu kuma Allah yana ambatonsu a wajen waɗanda suke tare da shi ka tuna irin wannan Allah ya ambace ka da sunanka da sunan mahaifinka a gaban manyan bayin Allah irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da irin su annabi Ibrahim irin su sauran annabawa da manzanni da kuma mala'ikun Allah su Jibrilu da Mika'il Allah ya ambace ka ya ce wane ɗan wane yana zaune a masallaci yana neman ilimi wannan ya ishe mu ɗaukaka to dukkan addu'o'i da ake a cikin waɗannan a cikin waɗannan wato majalisai ana ƙaunar samun karɓuwarsu to Allah maɗaukakin sarki ya karɓi wannan aiki daga wannan bawan Allah wanda ya yi wannan ginin masallaci Allah ya gina masa gida a cikin aljanna sannan a rana irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu yawaita salati gare shi ranar juma'a da daren juma'a domin rana ce wadda mala'iku suke halarta. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين الله كإنجنت الله كبعد إذا جاء الدين المسلم شيد مسلمي الله ككرفف ونا الدين ناكا الله ونا الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله ككاومة أوكاكا الله كبات أوكاكا أباين كسا الله كإنجنت الأمر انت الله ككوتة حال دتكي تشي وأن دسكي تشكين باشي الله كبيامسو وأن دسكي تشكين سنني الله كاومسو سوتي marasa lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda suka rasu Allah ka gafarta musu mu kuma Allah ka ba mu cikawa da imani Allah halin da wannan ƙasa ta mu take ciki Allah ka inganta shi Allah ka gyara tattalin arzikinmu Allah ka inganta gonakinmu Allah ka sanya albarka a cikin nomanmu Allah ka sanya albarka a cikin sana'o'inmu Allah ka sanya albarka a cikin iliminmu Allah ka sanya albarka a cikin ayyukan gwamnatocinmu da kamfanoninmu Allah ka yi ma shugabannin wannan al'umma jagora Allah shi kuma gwamna injiniya abba kabiru yusuf Allah ka yi masa jagora Allah ka inga Allah ka sanya albarka a mulkinsa Allah ka kare shi da kariyarka Allah ka shiryar da shi ya zuwa ga abin da zai inganta rayuwar al'umma ya kyautata zamantakewar al'umma ya kawo ci gaba ga wannan al'umma Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka ba mu aminci shi kuma dan uwa Alhaji Umar da ya wannan gini na wannan masallaci Allah ka karba daga gare shi Allah ka sanya shi a cikin mizanin kyawawan ayyukansa Allah ka sanya wannan lada a cikin zurriyarsa da kuma iyayensa Allah ka dawamar da ka saukar da rahama gare shi da iyayensa da zurriyarsa da ayyukansa Allah kuma ka yawaita irin waɗannan a cikin al'umma Allah muna roƙonka kai mana muwafaka da zamantowa cikin masu sauraron zance da kuma karɓarsa Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu Allah ka sanya albarka a cikin rayuwarmu ka sanya albarka a cikin zurriyarmu Allah ka sanya albarka a cikin iliminmu ka sanya albarka a cikin ayyukanmu Allah ka karba daga gare mu ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون